بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله تعالى زام تجاوز كراتم مناب اللؤلؤ والمرجان في متفق عليه الشيخان idan ba manta ba mun tsaya darasi na takwas a cikin kitabul iman za mu tashi darasi na tara cikin yarda Allah madaukakin sarki a wannan rana ta talata wadda ta yi daidai da ashirin da biyar ga watan jima'a al-akhir shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da talatin da tara sha uku ga watan maris shekara ta dubu biyu da sha takwas miladiya muna hadisi na sittin daidai za mu tashi hadisi na sittin da ɗaya muna da kowa ubangiji maɗaukacin sarki ya mana jagoranci wajen biyawa daidai fassarawa daidai da kuma aiki da abin da za mu mala yake babu ko babu bari ne da yake magana akan tahrimu qatlil kafir haramcin kashe kafiri ba'da an kala la ilaha illallah bayan ya faɗi kalmar la ilaha illallah in ya faɗi wannan kalmar to haramun ya kashe to dama dan me yake yakin ba da faɗi kalmar ba to ya faɗa ta kashe kaga babu hikima kenan iza wata rana mutawalliki arawi ya taba gamuwa da irin masu zuwa je masallaci ko su tafi kasuwa su sawa mutane bom sai yake da shi yanzu idan na baka bom za ka gidan rawa kasa ko gidan jaye-jaye inda ake zuwa ana ta jaye-jaye sai ce kwarai kuwa yace idan ka sa musu sun mutu ina za su yace wuta yace idan ka bar su ba ka sa musu ba suka mutu haka ina za su yace wuta yace to haka ne babu yake ba ka sa musu kenan yace ka manta cewa wata rana annabi alaihi salatu wasallam an zo wucewa da wata gawa sai sai aka ce magawo wani da ya hude shi sai annabi ya rika zubar da kwalla yace ina ma bai mutu ba sai da ya kaba da kalmar shahada yace annabi yana kuka saboda wani bai shiga musulunci ba amma kai kana murna saboda ka kashe wasu sai shiru yace har ya tashi bai kuma magana ba kaga adilla aliyya kenan annabi alayhi salatu wasalam ba murna yake ba shi ba so yake a mutu a kafirci ba so yake a shiga musulunci amma sai ka tafi yace sannan kuma ya kara ma da wata magana yace kaga yanzu aikin shedan ne ka je ka yi ba domin shedan ne yake so a mutu a matsayin kafir ka je ka yi wa shedan aiki shi kuma annabi so yake a shiga musulunci malam mutawalli shi'arawi saboda Allah madaukakin sarki ya masa fasaha da hikima wajen magana yana wannan talikancin nasa aka yi tattauna da shi saboda haka kalmatin shahada ita ake bukata idan mutum ya faɗa idan da ya faɗe ta a zahiri ko da bata cika sharadi ba shi da Allah shikenan ya ayu allazina amanu ko kuma cikin tauba ko wannan mutabin sai idza darabtum fi sabilillahi فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام قو إليكم السلام أو تقراء لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فيتك عند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا Allah ya ku wanda kuka bada gaskiya da Allah idan kun tashi in tafiya dan yaki dan daukar kalmar Allah fatabayyanu to ku rika bincike fatabayyanu wata kirara fatasabbatu ku bincika ku tsaya ku duba sai Allah yake wala taqulu liman alqa ilaykum assalama kada ku sake ku rika ga ya wanda yi muku sallama ku ce lasta mu'minan kar ya yake ba mu'mini bane kar ya yake tabtabuna arada alhayati dunya kuna neman wani dan tabi na duniya kawai sai Allah yake fa inda Allah magani mukaffira idan da nima kuke nima akwai ni yawa a gurin Allah sai Allah yake kazalika kuntum min qawl kuma da ba musulmi bane fa manallahu alaikum Allah ya muku baiwa kuka zama musulmai fatabayyanu har kuka gane komai inna allaha kana bima ta'maluna kabira lalle ubangiji ya bada labari ne dangane da abubuwan da kuke aikata sannan muka zo suratul nisa ayan nan mun yi bayani akan sababin nuzul don ta wani bawa Allah aka haɗu da shi ya tura kayan sa mabakiyayi ne yayi sallama kuma an san shi a kafirci a jiya musulunta sai suka ce a sab ƙarya yake yi don kana kwace wannan ganimar ne shine Allah ya saukar da aya ya kare shi daga yau kada ku kuma kaza kaza kaza aka ga musu aya kuma Allah ya ce fa in tabu wa qamu salata wa atu zakata fa khallu sabilahu tabu wa qamu salata wa atu zakata ku kyale su kun tare musu hanya sai suka yi wannan kuma ba da yi je sai musulmi ku kyale su sai ayar kuma yace fa in tabu wa qamu salata wa atu zakata fa ikhwanukum fi din sun zama yin wanku addini shi kenan kawai sun zama yakuwan ku addini saboda haka tunda musulunci ake so a shiga to sai shiga sai a kyale hadisi na 61 an al-miqdad bin al-aswad miqdad ibn amru ibn sa'laba bin malik bin rabi'a ibn sumama bin madrud al-bahrani al-kindi amma wani zai tambaya ce me yake ce me yasa ake cewa miqdad bin al-aswad bayan sunan mahaifinsa Amr bin Sa'laba abin da ya faru tabanni aka yi wa babin da muka wuce a baya wani ne ya rike shi sai yake amfani da sunansa shi aswad din ba babansa bane saboda haka shi yake shi yana karami ko tsintarsa aka kamar yadda malamin ke kawo na wato tarihi da ya rike shi har ya girma a hannun su zai ke amfani da mikdad ibn al-aswad amma sunan sa mikdad ibn amr ibn sa'laba wannan mun yi wannan bayanin a baya a cewa ga dalilin da yasa suke wato canja suke kin sa sunan mai don wulakantawa da kaza da kaza sai musulunci ya hana to shi mikdad ibn al-aswad kuma a yakin badar da shi da zubair ibn al-awwam sune suka tsaya wa annabi a matsayin fuka-fukai domin za a yi tafiya da ya akwai kirji akwai gela akwai fukafukai haka ake sawa komanda to su ne fukafuka annabi alaihi salatu wasalam dama da hagu turi wanda malaika jibril ya zo a shiga irin ta zubair bin al-awwam a yakin badar da rawani a kansa to shine ne gidan bin al-aswad to ita ake dangana shi zuwa ga aswad bin abu yaqul az-zuhri yana cikin asabiqun al-awwalun na wanda suke hijira wato zuwa habasha oke sabiqun al-awwalun farkon shiga musulunci sannan ya yi hijira da aka tafi habasha can Ethiopia nan Afirka sannan ya koma Makka bayan nan ya ƙara komawa Madina sannan ya halarci yakin Badar tare da Annabi alaihi salatu wassalam domin ya faɗa a baya faɗin cewa sahabi ya je Badar darajar a ce albadari kama wani certificate ne ake gaya ma cewa dan aljanna ne tun farkon karan fari ya rasu a gonarsa zamanin sayyidina Usman shekara ta 33 yana dan shekara 70 shine Mikdad ibn al-Aswad shine ma ne yake huwa Mikdad ibn Amru al-Kindi wanda ce al-Bahrani annahu qala li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Miqdad ya ce wa Annabi alayhi salatu wassalam ara'aita illa qintu rajulan min al-kuffar ara'aita shin kana gani ko ba ni labari ara'aita alladhi yukadzibu bihi ba ni labarin wannan da yake kakkarya ta addini ko shin kana ganin wanda yake karya ta addini tana zuwa da wannan ma'anonin biyu ba da labarin illa qitu rajulan min al-kufar idan har na haɗu da wani mutum daga cikin kafirai baka ta talla sai muka gwabza muka yaki shine baka talla ya kai duka na kai fa daraba idaya idara yadayya bi sayf ana haka sai tsare mun sai da cikin hannaye na da takobi bayan mun gwabza ne fakada aha yadda ta nuna da takobi fakada aha yanki sun malaza minni bi shajar ana haka ni ma na yunkura na biki sai kuyen mun laza mali man aluzu bihi siwaka ko kage kawa a baitin um waka to sai ce sun malaza minni bi shajar sannan sai kuyen mun a bayan bishiya fakala sai ce aslamtu lillah wato ya fake da hujja sai ce yana gani na yau kan sai ce aslamtu lillah na mi kauya ga Allah aqtiluhu ya rasulullah shin zan kashe shi ya ma'aikin Allah ba da an kala ha bayan ya faɗa fakala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai annabi yace la taqtuluhu kar ka kashe shi dinda ya cire ma hannu fakala ya rasulullah sai ya ma'aikin Allah kada ai kadaye dayya ya fa cire ɗaya daga cikin hannaye na ya cire mun hannu sun makala zalik ba da ba ka da'aha sannan bayan ya yanke mun hannu ya faɗa haka ina yunkura da nabi shi je fake ya faɗa haka fakala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la taqtuluhu na ga ba karka kashe fa in ka tantahu in ku har ka kashe shi fa innahu bi manzilatika to ya dawo matsayinka qabla an taktulahu kafin ka kashi ya dawo kai kafin ka kashe shi wa innaka bi manzilatihi kai ma kuma ka koma matsayinsa qabla an yaqula kalimatan lati qala kafin ya faɗi wannan kalmar da ya faɗa me yake nufi da wannan kowa ya da wannan fasara to fa shi ya zama kafirin shi ya dawo musulmi bara mai mai ta ai tunani muna da masu kokolwa da yawa nan ni ba yadda da wannan fasara ta ko cewa fa innahu bi manzilatika ya dawo wato bi manzila shine matsayi ya dawo matsayinka kaula an tattulahu kafin ka kace kafin ya kai mar ya kaje shi a wannan wata yake shi musulmi ma'sumud din haka ne go good wa innaka bi manzilatihi kai ba kuma ka dau matsayin sa qabla an yakula kalimatahu allati qala kafin ya faɗi kalmar da ya faɗa kadiri yawa eh to ai kai kaga ta mun muni ba kan ta sai wa wanda mai yana mushriki wanda ake ai gwara ba ta su to fa akwai ne wata fahimtar banda wannan malam zuwa da yawa an kaka la hadisa haka a zahiri sai nuna ma fassarar nan da kai na taɓa jin wani malami yana sakowa a rediyo yayi wannan amma wani malamin mu da muke karatun yace ba haka ake nufi ba kuma da duba canji sai naga abin da ake nufi ana nufin ya zama ma'sumu dam ba ana nufin shi mu kida da jinin asuwar ya kafurta ba a yanzu sai amma kisasi annabtu bin nafs simple domin eh musulmi ne ya kashe musulmi saboda haka annabtu bin nafs ne saboda haka ba wai ya koma kafiri ka zama ba haka ake nufi ba hakan ka kalle shi a zahiri sai ka kamar haka yake ba da ma'ana irin wayannan abubuwan dole a rika fito da su fili na kisan kuskure ne domin shi yi da hadi ne cewa ai ya faɗa ne don ya ba kansa kariya kariya yake kuma al'ali lamarin abin da ya shafe shi da ubangijinsa yana gurin Allah tabbata abin da ya shafe shi da ubangijinsa yana gurin Allah saboda haka sai ya bari idan Allah ya je gurin ubangiji ba lokacin sarki sai a ware amma dai a zahiri ita ce kalmar da za ta ka kwaci kanka da ita a gurin yan uwanka musulmi idan wasu abubuwa ake bukata wanda za su ba da wata lamba mai girma to sai mu tafi babin gaba wanda za mu zo shi amma dai wannan hadisin baya nuna cewa mai kidari bin al-aswad ya kafurta baya nuna haka to saboda haka na'am yawa gashi kuma magana ta biyu um dakta yake kisan wani baya kafurta mutum ko yana kafurtawa wannan shi ma dalili ne yanzu wanda ya je kashe dan uwansa musulmi yana nuna cewa ya zama kafiri yayi kabira babba duk da cewa wancan wato fadara cewa wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa adda lahu amma ai ba a kawo shi a cikin waɗanda inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika ma duna maza ma duna shirk eh ومن يقتل مؤمنا كوي أكتب مؤمنا أكاوش كما بالنكرة Kida kaga da Ibnu Abbas yazo yayi wata fasara anan na cewa wato khalidan fiha cewa za su dawwama da yawa malamai suka ce a saboda wannan ayar ta yi takfisi ta suratul nisa'i ita ma har yau wanda da ya kisan kai ko shakka babu yayi babban laifi kuma ya haɗu da Allah a haka akwai hadisi na tarhiri da yawa dai dai kace mutum musulmi sai ya zo rana da kiyama musulmin ya sha koshi yana ya ubangiji kalhu bi makatalani tambaye gidan me yasa kace ni me yasa jini na zuba ta wuyansa idan wuya ya farka ba to akwai wannan to ko shakka babu abin da malamai kuma kisan kai annabi alaihi salatu wasallam yana cewa gujewar duniya hadisi abdullahi da amru da as yace duniya ta kare gaba daya gaba daya ta lalace shi ya fito a gurin Allah da aka mutum musulmi to wayannan ayi sun isa a ce duniyar nan gaba daya ta rushe ya fi sauki a gurin Allah fiye da kashe wadan musulmi guda daya حديث الذي تندي أنا أسامة بن زيد قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحورة قدي أسامة بن زيد هنا إبو رسول الله إبو حب رسول الله maso yin manzan Allah dan maso yin manzan Allah zaidin shine wanda annabi ya rika tabanni ne falamma qada zaidun minha wa daran zaid bin haritha mujin zainab wanda annaba Allah madaukakin sarki yake sake matarsa annabi aura domin da yana tabanni ne cewa Zaid bin Muhammad Allah ya hana ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum haka ce daga yau kara kuma a kira shi da sunan mahaifinsa ya koma Zaid bin Haritha to sai zan jo mahaifin baki ne dan farikan sai a gaba maganganu ana ta maganganu a gari cewa ina kaza abin yana damun annabi alaihi salatu wasalam wani masanin kafa iyafa wata rana ya shigo gari suna kwance su biyu annabi ya shiga gida bayan ya fito kawai wannan mutbawan Allah ya zo masani ne kamar a ce DNA a yanzu ya san halitta tana da yana kallon sa a kwance fari baki shi yake wallahi inna hadhihi al-aqdam ba'du hamin ba'du da rantsi da Allah wannan kafar sai ta haifi daya anan annabi aka ce aka zo dukkan sanakin ni saboda murna kowa yana ji ya fada eh yace kowa yana ji ya fada daga nan annabi alaihi salatu wasallam murna ta kaba shi saboda yana kaunar su mutuka wannan kaga sai sai ku ce da ake je a dena an gama to shine usama ta tanzai قال يتي بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذو إرادة من شيني دان gidan ummu ayman ummu ayman ba kuma ta mun tabbatar da mata ita ce wacce baiwa ce wata ayya ce wa habilatul nabi kai ta shayar da annabi alaihi salatu wasalam ita ce mahaifiyar usama wata rana annabi alaihi salatu wasalam in dare da dare sai ya ba wani a koko da safe sai a je a zubar bayan gari ya waye ya dauko wani da sai ba ta yi ta je ta zubar tana shan kwana sai ta janye sai annabi ya gani sai saurin dawowa sai ce to ne ki je ki zubar inda ba wanda zai gani ba wanda zai taba kace na je na zuba inda ba wanda zai taba sai annabi alaihi salatu wasallam ya dariya ya gane shi ce sai yake to wuta ba za ta taba ki ba fitarin annabi kawai fa duk fitarin wanda ka sha ka sha ebola Allah kowai ebola ka sha ka sha virus saboda haka mutanen annabi alaihi salatu wasalam akal din akal din da shi kai ake haka ba wanda ake haka a duniya babu shi da kuka ji bayan ya bar duniya ba taba cewa sai na Abubakar ana da rubun gashin sa ba duk da cewa shi ne na biyu bayan annabawa kin ci ma ba taba ba amma annabi ne ake rubun gashin sa ake idan yayi tofi ya tofar da ya wuce da shi ake idan ya ado na tare ruwan ake a kwara a jiki a ta'a shi kada yake wa haka to shine yake cewa qala ba'athana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ila al-hura kati annabi alaihi salatu wasallam ya aika mu zuwa wata unguwa da ake kira wata kabila ce daga cikin kabilar Juhaina da ake kira al-hura wanda aka ce tsakanin wato tsakanin Sham da Madina gurin ne domin an ce mil bai fi mil casa'in da shida ba tsakanin gurin da madina wanda in ka auna za ga ya baka kusan kilomita ɗari da hamsin tsakanin gurin kenan to saboda haka to fasabbahna fasabbahna alqaw sai muka daka wa mutanen garin sammako shine sabbahna alqaw والعاديات ضبحا كلا فالموريات قدحا فالمجيرات سبحا فأثرن به نقعا فوسدن به جمعا Allah yana rantsuwa da wato wato dawakan da suke kai hari lokacin asuba wal muriyat qad'a kuma yana rantsuwa da dawakan da suke wato kofatan da yake bugun duwatsu na wuta kaga wuta na tai rika ganin kallon wuta lokacin da suke motsawa wal mujiratu subha kuma Allah yana rantsuwa da masu kai hari lokacin asuba ba a san nabihi na ta su ta da kura lokacin da suka tafi ko san nabi jama'a sannan a gwamutsa gaba daya cikin rami ko a gurin yakin gaba daya to shine fa sabbaha lil qawl fa hazamnahu muna zuwa sai muka karya wala hittu ana wa rajulun min al ansar yace ana haka an ce lokacin da ya tura su a wato lokacin ramadan ne a watan ramadan annabi alaihi salatu wasalam ya tura su a lokacin shekara ta bakwai bayan hijira ya tura wannan sariya domin sariya shine wanda babu annabi alaihi salatu wasalam to lokacin akwai usama ta dan zaidi na cikin saboda haka yace wala ittu ana wa rajulun min al-ansar rajulan minhu dani da wani mutum mutum daga cikin mutanen Madina musulmi ne yace sai muka hadu da wani mutum daga cikin su kafiri ke sai muka hadu da kafiri daga cikin mutanen Huraka falan ma ga kinahu yayin da muka lullube muka afka masa qala bi la ilaha illallah sai bar kalmar shahada fakaffa al-ansari anhu shi mutumin madina sai musulmin yana jin haka sai dauke takobin su sai rauni wada antu bi ruhi yace ni kuma sai na soka ban baki in ja usama hatta ka tanzu sai da nakaji falamma qadinna yayin da muka dawo balaga annabi sallallahu alaihi wa sallam annabi alaihi wasallam ya samu labari fa kale sai ya usama ya kai usama a qatantahu ba'da ma qala la ilaha illa allah yanzu ka kashe shi bayan ya faɗi kalmar la ilaha illa allah kullu sai ne kana muta'awwilan ya rasulullah ya faɗa ne dan ya kare kansa yana kai domin shi Usama ya ganshi lokacin da ya kakkashe musulmi ba ya kashe wannan ya dan sai da ya Rasulullah ya kashe wani fa ya kashe wani sai annabi ya kuma cewa da shi fa ma zala yukarriruha annabi bai gushe da yana cewa a qatantahu ba'da ma qala la ilaha illallah yanzu ka kashe shi bayan ya faɗi kalmar la ilaha illallah Usama ta dan zai yace hatta tamannai yace wallahi har sai da nayi buru anni lam akun aslamtu qabla zalika yau ina ba ban musulunta ba kafin ranar saboda yadda annabi ya rika nanatawa ya ce la ilaha illallah ka kashe shi ya ce yanzu la ilaha illallah ka kashe shi yace sai da burin ina ma bai musulunta ba sai bayan nan ya musulunta to shine a ɗaya ruwaya da yake cewa ya rasulullahi istaghfirli ka nema mun gafara sai annabi alaihi salatu wasalam yace me zaka ba wa Allah an tsara na alkiyama ka kace shi yanzu bayan ya ce la ilaha illallah me zaka ba wa Allah an tsara na alkiyama idan la ilaha illallah ta zo tana tuhuma haka annabi ya gaya maka tana tuhuma ka tudalibu ka bi haqqiha tana neman haƙƙinta a kanka wuta ne kuma mai mai ta ya rasulullah a nema mun gafara sai annabi ya kuma cewa kaifa tasna'u bi la ilaha illa Allah ya zaka yi da la ilaha illa Allah wannan idza ja'at yawmal qiyama idan ta zo rana alqiyama to shine usama yace wallahi yayi guru ina ma ina ma bi musulunta ba shine a lokacin yace na rantsi da Allah ba zan ƙara kace wani musulmi ba a ɗaya ruwayar abin da ya nuna ya rantsuwa yake ya rantse da Allah ba zai ƙara kaje wani musulmi ba to kaga wannan akwai tarihi da yawa to ba za mu ci da babu babi na arba'in da nawa arba'in da biyu babu kaulin nabi sallallahu alaihi wa sallam to babu fadin annabi alaihi salatu wa salam da yake cewa man hamala alaina silaha duk wanda ya daga makami akan mu ya dauki makami a kanmu to gashi wannan ya gonta razani falaita minna baya cikin mu to anan malam shek awato ibnu taymiya ahmad ibnu abdul halim ibnu abdul salam al-harani yake cewa falaita minna baya cikin mu mu musulmi daya ko ko baya cikin mu mu mabiya annabi alaihi salatu wassalam a wayan na karbo mun gaba ɗaya wace ce ne sauki babu baya cikin mu musulmi ko baya cikin mabiya annabi alaihi salatu wasalam duk wanda ya dau makami ya dora shi akan musulmi shine balaysa minna hadisi na 63 ana abdullahi bin umar anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala annabi alaihi salatu wasalam ya ce man hamala alaina silaha wanda ya daga mana makami ya daga makami akan mu balaysa minna baya cikin mu musulmi ko baya cikin mabiya annabi ko wace ba to wannan hadisin bukari ya fitar da shi a kitabul fitan babu kaulin nabi sallallahu alaihi wasallam man hamala alaina silaha falaysa minna hadisi mai lamba ta 1800 wato 770 hadisi na gaba kuma bayan nan ma akwai ai hadisai da suke razani annabi ali zatu salam yana faɗa hadisi abubakar ta nufai ujin al-harith idan ta kal muslimani bi sayfaihi ma fal qatil wal maqtul fil nar idan musulmi suka hadu da takobin su wannan zai kashe wannan wannan zai kashe wannan to da wanda yake zanda wanda aka ce dukkan su wuta za su shiga sabai ka ce hada al-qatil fa ma bal al-maqtul wannan shi yake da ina ruwan wanda aka ce annabi alayhi salatu wasallam yace innahu kana harisan ala qatl sahibi shi ma da ya samu dama zai kace daya yana kudayin kace dayan wannan ne ya bukar furze ya maki Allah annabi alayhi salatu wasallam yana faɗa a wani hadisin daban hadisi Abu Huraira la yusiru ahadukum ala akhihi bisilahi kada ɗayan ku yazo ya nuna dan uwansa da makami kaga yadda ake yi kenan ana yawo da makamai shi za muka ce siyasar da ta dawo ta raba ba alheri babu babu alheri kuma duk wanda zai zo nan gaba koda yanzu an tsaya a haka to duk wanda ya hau nan gaba zai zama gwamna gyaran da zai yana da aiki domin an ballo ruwa an fito da makamai kurukuru to saboda haka to annabi alaihi salatu wasallam ya ce kada ka nuna dan uwanka da makami domin fa inna hu la yadri la alla shaytan baka sani ba ko shaytan yanzu fi yadihi zai kwace abun ko zai tunkuda daga hannun shi an gaza wannan makamin idan ya an gaza shi fa ya kawo fi hubratin minan nar idan ba ka gaba jahannama domin da ka kashe shi ya kai ka gaba rote kuma to kaga illa kenan ta wannan kai annabi alaihi salatu wasallam ya bada hadisi Abu Hurairah daban wanda yake cewa duk wanda ya nuna dan uwansa da makami la'anatul malaika malaiku za su tsine masa kawai nuni ko da da gwaji ne sai malaiku sun tsine ba shine malam Imam Nawawi ibn Hajar kai al-Asqalani a jarin da yake cewa yake to yake tsinuwa za ta bata ga wanda ya nuni ina ga wanda ya buga in ba ji aulai kenan saboda haka kawo illa ce babba shi sa doka ce ya kamata a yi doka ce duk wanda aka yi da makami ana yana yawo da shi a jikinsa a yi ma hukunci kaza ya yi domin makami ne da zai tare zaro ya kwace wani kaya ko kuɗi ko waya ko abin da ya kama da wannan ko shakka babu a yi doka akan wannan inda a ce jami'o wato yan siyasan mu kawai yan majalisar jiha da suka zo ba abin da suka yi kuɗin da su rike sai abubuwa biyu da sun yi dimmi hankali zai yadda sun yi aiki abu na farko su zo su hana shaye-shaye abu na biyu daba su rike kudin dama ci suke aiki inda ya ji wannan abu ba ruwanmu da su Allah shaye-shaye da daba don wani abubuwan da kuke gani kowane irin masifa da bala'i su suke sabbaba su Allah ya ga yanzu masifa ta kai matan aure suna fitowa da zai kwaya fatan aure Allah ya kiyaye mu da kare mu a wannan mai laifi ya kamata a nuna shi a kama gida ba saboda wata gida mun baka ya ka kai sai ma illa ba yawa amma haka kawai ne wasu dan suna fada ko fadan daba ko kuma kawai wani zafin zuciya ya ɗire shi dan za ga kaje furna a yanzu za ka gani ko da ba dan daba bane zafin zuciya saboda an yi fada kawai ya dauko tsayi a zalke nan yana bugawa wani zai mutu suna nan akwai ire-iren su a furni bayan daba wani to shi ne abin da aka hada daukan makami kuskure ne kuskure ne to yi ga annabi alaihi salatu wasallam ya ce falaita minna baya tare da hadisi na sittin da hudu da biyar ko sittin da hudu نعم أنا أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا دون دي كذا مكامي akan mu baya tare da mu wannan hadisin Bukhari ya fitar kitabul fitr babu qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam man hamala alaina silaha falaysa minna babi na 42 babu tahrimul darbi al-hududi babin da yake magana akan haramcin dukan kunci mutum ya waru wa ya waru fuskarsa wa shakkil juyubi da ya ga wuyar riga aljebu asali yana nufin wuyar riga sai ba wuce balarabi ce aljebu aljihu aljebu ka sai kawai ya gyara sai ce aljihu ai ba wuce ne mai su aljihu ba balarabi ba aljebu a gurin balarabi yana nufin wuyar riga haka domin suna yin tawiyar sai a jira abu ai ajiya ta nan gurin domin kuma tunda nan a ran muke ajiya sai mu ce masa aljihu aljihu gurin ajiya ka san ba wuce radiyallahu anhu shi baya wahal da kansa da abin da yazo kawai sai yara ko albasul ya ce albasa ba za ka wahal da shi ba kawai alkakatu ya ce alkaki to shi ne kawai ya ga ɗabi'ar bahaushe shi za ake malaman yare suke cewa da abin da kaji bahaushe ya fara da al to ba kalmar sa bace larabci gyarawa yayi kawai da abin da kuma kan ta daukowa ka gani in dai da al ya fara to ba nasa bane almakashi almikar shi ne almakashi shi ne kawai to wannan shi ne to sai yace وشد الجيوب والدعاء da kururuwa bid'awar jahiliya da irin kururuwa ko kiranye na irin na mutanen jahiliya hadisi na 65 عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الحدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهليه annabi alaihi salatu wasallam ya faɗa hadisi ibnu mas'ud abdullahi ibn mas'ud yace annabi alaihi salatu wasallam ya ce laysa minna man daraba al-hududa duk wanda ya maru kuncin sa saboda wata musiba ko mutuwa da aka yi ba yace marin fuska su a jahiliya haka su sun yanzu ta dukan jikin sa mu ma yanzu ne ko ba ko wanda ce duk shekara wai tuna mutuwar wasu za a mutu ba ma mari ba har da duka da makami kai har kananan yara sun shiga uku a wannan lokacin idan watan Muharram ya yi za ga yara kanana ana jiro su a musu kwalkwal wani kato ya tsaya da katuwar bulala ko makami ya rika kafta musu mun taba tattauna da wani nace ni da zan yi addinin ku nace je zan zama mai kaftawa Allah ba za a kaftan ba duk matsayin da za a kai duk karatun da ake a kai wannan matsayin ni ma zan yi da biyayyar da ake zan ta yi amma ba za a kaftan ba Allah ko sai dai koma gefe in tsaya a biyo layi ta kafta jama'a wannan wani irin addini ne tsakani da Allah ku duba ku ga addinin da ya zo ya hana marun kunci da ya da riga amma ga ko aje rago kato ne tunfi har ka jira yara yana buga musu kawan sai jini ya fita sannan sai a janye yaro wannan wani irin addini ne haka tsakani da Allah Allah yake walau anna katabna alaihim an yaqtulu anfusakum aw yakhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum inda Allah ya ce ba a karkance kawuna kamar da Allah ya ga yawa banu Isra'ila akan laifin da suka yi idan su a banu Isra'ila in mutum yayi laifi to dan uwansa ne zai kace shine kafara duk wanda yayi zunubi sai a ce dan uwansa ya dau makami ya kashe faqtulu anfusakum zalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba alaykum shine karbar tuba kada yi zunubi za a ce to dan uwan ke dawo kami ya kace ka to shine Allah ya karbo tuba to Allah yake da ya rubuta mana cewa mu ma mu kace kawunan mu ba za yi ba yace ma fa aluhu illa qalilun minhum yace wallahi da yawa ba za ki ba amma yanzu kawai ka dawo makami ka rika kaftawa jikinka duk wata rasuwa da aka yi a duniya annabi ya gaya mana yake duk wanda musiba ta same shi wani yadkur musibata hubi yake tuno rasuwa ta bari na duniya ya kwatanta da wacce aka yi masa tsakanin rabuwar annabi alaihi salatu wasallam da duniya da wacce aka yi ma mahaifi ko mahaifiya ko mata ko da wacce ta fi girma wanda ana san maliki cewa daga ran da annabi ya bar duniya yake gaba ɗaya duniya sai ma duhu yace ran da annabi ya shigo waje ne yake kallanta da haske hasken da bai guje ba sai ran da annabi ya wa duniya yake duniya ta masa duhu hankalin sa ya tashi to amma ba ta waje cewa ranar da annabi ya wa duniya in kaza biyo su sai dawo bakar suna hawa titi wannan yana zana wannan ba ba ta waje ba inda haka ne biyayya ga Allah da za su rika mu yi za ki kafin a zo kanmu to akwai abubuwan da ba ka bukatar nasi hankali za ka kalla kawai ba wani zancen nasi haka hankalce haka za ka gane cewa ba addini ba ne to shi ne yake cewa to duk wanda ya yi wannan marun kunci wa shakkan biyu ba ya yi a garigarsa wada ali da awan jahiliya ya rika kururuwa irin ta mutanen jahiliya wa sabura wa kaza ko shine an shiga uku Allah lafiya shi ke nan wani shi yake daukar nauyin mu yanzu ya mutu mun shiga uku mun la a kafa dau wannan wannan da'awa ce ta jahiliya an yi kaza ai ta lissafo su abubuwa ai sai annabi alaihi salatu wasalam an masa rasuwa kala kala ayyan su sun rasu a gaban sa amma dai dai a ga hawaye yana zuba wannan rahama amma ihu annabi ya hana haka ni ma annabi alaihi salatu wasalam cewa abubuwa guda hudu suna daga al'amuran jahiliya kuma mutane wanda suke da jahilci ba za su bar su ba ɗaya daga ciki sai ce wato shine kukan mutuwa aiwa mutum wato mutuwa ya rika rusa ihu ya shiga uku ya lalace eh kaza to annabi alaihi salatu wasallam ce masu irin wannan kukan riga za a yi mutu min kadirani ta dalma ranar alkiyama a sa mutu sannan kuma jikinsa a fito musu da jikin gaba ɗaya fatar su ƙarzuwa kama da ya jikin ga riga ta ƙarfe haka za a yi wa masu kuka kun san su da mutum zai wata har wasiya yake wanda zai mutu yake wa matarsa idan mutu fakkini bima ana aluhu wa shaqi alayya aljayba ya umma ma'abadi idan na mutu suruta mun ihu ya ummu ma'abad ya ke uwar ma'abad matarsa wa shaqi alayya aljayba ya gani kike kiyayya ga rigaki wannan wasiya kike wanda da wato har gidaje suke da shi ko a shekarun baya an ce a masar akwai idan an yi mutuwa kawai gida ne kamar yadda ake zuwa gida a dauko hayar kaza za ka je ka dauko haya iya kudin ka iya jagalin ka in ka ba su kudi da yawa a rusa ihu mai karfi in kudin ka kadan ne a kukan sama sama idan ka je gidan za ka mata da yawa duk idan ya koma loko saboda kuka saboda zara a cikin nan za ka je ka tara suna wasa da cewa da kaza amma da kariya su kace yanzu aka yi mutuwa zaki kaza kawai sai a rusa yi da kowa ana yi a tayu sun ma fu ƴaƴan wanda ya mutun kuka idan awoyin su suka gare su to mun gama sai su rufe idanun su kai kowa to sai kuwa ai za mu zo hadisi Abu Musa al-Ashari yanzu yanzu nan insha Allah to shine wada aji da'awan jahiliya ya kuma kiranye wato wato kururuwa irin ta mutanen jahiliya al-hadithu sadis wa sittun ana bi Musa al-Ashari radiyallahu anhu wa ja'a bi Musa wada'an shadidan wa kushiya alayhi wa ra'atuhu fi hajri imra'atin min ahlihi ولم يستطيع أن يرد عليها شيئا فلما أفاق قال ana bari'un mimman bari'a minhu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam inna rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bari'a min as-saliqa wal haliqa wash-shaqa hadith abu musa al-ashari abdullahi bin kai yace waji'a abu musa waja'an shadidan abu musa ya rashin lafiya rashin lafiya da tsanani ko zazzabi ko abin da ya kama da wannan ko kushiya alaihi sai aka tumar da shi a rage lafiya zai da ya suma wa ra'atu fi hajir fi hajir imra'atin min ahli kansa lokacin yana kan sun ya tsere shi iyalansa matansa balan ya tsere an ya rudda alaiha kiyan ba shi da ikon ya iya mata magana ya mai mata da komai saboda ya yanayin da yake na suma balan ma faka yayin da ya farfado kale sai yake wato ana bari'un mimman bari'a minhu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wato abin da ya faru lokacin da wato yayin wannan suman kawai sai ta kurma ihu mai gida ya tafi saboda haka ba shi da ikon ya mayar mata yayin da ya farfado kare ya ce ana bari'un ni na baranta na dauke hannuna ba ruwa na min manbari aminu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba ni ba wanda annabi ya baran baran dai sai yake mata inna rasulullah sallallahu alaihi wasallam domin annabi alaihi salatu wasallam bari amina salika ya kubuta daga salika shine mai kurma ihu dan amma ta mutuwa ta kurma ihu annabi ya ce ba shi wa ita wal halikati da bi aka dajin kanta aka ce a lokacin mujiwa ta samu matan sai su aka dajin su gaba daya wai ta gane cewa tana cikin wani yanayi sai shi aka wacce fati da ya ga kaya yace annabi ya ce ba ruwan sa da shi ba ba ruwa na da wanda ya wannan sai malamin suka ce duk wanda yake hana kukan mutuwa irin na ihu ba na hawaye ba idan ya mutu ammar Allah ba zai kama shi ba duk wanda yake da iko yana gani ana yi yana da iko hanawa koda wato ambaji ya mutu ba wani nasu ne ya mutu wani ɗansa ko wani kaza iyalansa na ta kurma ihu yadda ku kyale su mutu a kai to idan ya mutu za in iyalansa suka yi kuka irin wannan Allah ya azabtar da shi da kuka innal mayyita la yu'azzabu bi buka'i ahlihi alayhi a wata ruwaya lalle mamaci are masa azaba bimani a alayhi a wata ruwaya da irin kukan da aka yi wannan kururuwa amma ga da yake idan baya hanawa ko kuma na biyu yana yi shi ba ya rusa yiwu a ko da baya hana amma idan aka yana yi kaga ya ya ba wa abin dama kenan to idan ya mutu za a yi mara za a yi mara azaba da kukan amma idan mutum yana hanawa sai mutu suka yi Allah ba zai ba komai ba yana son su abu kana hana ka ce ba ce wani siya ba kake kaza kaza kaza wannan abin da kuke babu kyau addu'a za ku yi mata akwai wanda za ka sai shigo sun ce hakuri za ku yi addu'a za a yi wannan ba kyau to ka ka hana ka nuna ba ka ce ba kyau har wani lokacin ka ce ba na yi magana ba na ce a daina wani ihu to ka hana kenan wasu ya ga hawa jiya sai su wannan kukan da kuke yi ni in na mutu kuka yi mun ban yafe ba ihun nan da ake ihu ba kukan hawaye wannan dole a kyala mutane su don wani in bai ba sai zuciyarsa ta buga saboda damuwa idan aka bar shi ya zubar da hawaye ba komai domin lokacin da Ibrahim al-Mu'azzin ya rasu sabban suka ce saboda hawayen Annabi alaihi salatu wasallam yawa ne har sai da cikin Ibrahim al-Mu'azzin ya jike da hawaye ba ne mutum wani sahabi ya ce ya Rasulullah me zamu gani yace wannan rahama kenan saboda haka hawaye ba matsala bane amma ihu ko wasu fadan wasu maganganu ko har wasu sun aro yanzu a mutum suna wai wai shi bature ko baban sa ya mutu yayi wayili yahudanci ne da kiristanci Allah ko ba bada ana bada domin duk da biyun da kiristoci ke amfani da su na mutuwa yanzu bane ai kalmomi marasa kyau su saboda haka sun fada Allah ya kyauta to shine annaba ne da sallallahu alaihi ya kubuta daga wayannan ba shi ba saboda haka sai a kiyaye sai a kiyaye domin mutuwar nan kullum a cikin ta aiki eh kuma ba san wa za ta dauka ba abin da yake abin da wato yake daidai shine a yi wato a rike juna nasiha in mutum ya yi da to sai ya tuba shikenan afallahu amma salam amma karka kuma wannan shine dan za ga wasu in aka yi mutuwa sai kowa sai sun sai da komai za ka rika ganin mata da ba za ana fitowa wai suna ihu ana riko wannan ya feko da gudu a tare kamar masu aljanu ba kyau Allah ba kyau bayan kuma karya ne wata kila masu suka kashe misali saboda damuwa ko akwai wanda za ga ya ba mutum amma wata kila saboda damuwar su ba akwai wanda sun jame ga yayan dalilin da hawan jini ya kama shi ciwon zuciya da kaza da ko kuma yanzu yana rusa ihu yana tsalle yana da zakar ya kake munafiki ai Allah ya sani dan ma gaskiya ne ya sani kuma yanzu me yake doyayya haka na ga wasu da naje musu ta'aziya shi karan jiya nace mata ne nace ku sani cewa yanzu abin da mahaifinku ya fi bukata abincinsa shine addu'ar ku addu'ar ku shine za ku yi fidin dinsa da ita domin kuma sannan abu na biyu suna da yawa sai nake sannan abu na biyu yanzu mahaifin mahaifinku zai gane waye ya fi kaunarsa a yanzu ba wataƙila da sanda kuna rayu ya ma fi fifi ta wani a kanki amma yanzu saboda ya ƙabar addu'o'in ki zai gane a ke ke masoyiyarsa shi ne kawai wataƙila sanda suna rayan an fi son wani amma yanzu kuma shi ya fi kaba ba wajen raba dukiya ya yi shagala shi ya fusan motar alajuwa ne a wata ta bangare kaza ya fusan kaza ya fusan kaza to amma yanzu an zo gabar da zai gane waye na gaskiya waye original waye kojin waye ta kuma yanzu zai gane wannan shi abin da ya kamata a kiyaye amma dai a sabru wal ittisabi inda musiba shine abin da yake yayin da musiba ta samu mutum ya nemi ya hakuri ya nemi lada gurin Allah sai ka zauna lafiya haka annabi ya ga waccan baiwa Allah hadisin bukari ya zo ya tada ita akan kabarin ɗanta tana ta kuka annabi yake isbiri wal tahtasiri ki hakuri ki nemi lada gurin Allah tace ilaika anni rufe mun baki da kuka bani guri dan ba kai aka yawa ba ta san waye ba sai da ya wuce wani ya zuce bai wa Allah kin san waye kuwa annabi alaihi salatu wassalam tace inna lillahi wa inna ilaihi sai ta buga ta bi tana zuwa ta je kofar ta aka ce tace ban samu wani gadi ba ina zuwa na shiga tace ya rasulullah tabartu la na hakuri ne ce na atabru fil musiba inda kalimatul ula ladan da ake samu akan musiba ai shine yayin akuwar ta farko kana taji abin Allah ya kiyaye kawai sai ka za ka dauke ma takalmi ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajirni fi musibati to shine za a baka cikakken lada amma kana fita kace amma barawon nan Allah ya tsine masa albarka sabar kaza da kaza a ina ba zo gurin ba banda kai to ai to wannan shi to shine asalika ita ce kururuwa alhalika bi aski wa shaqa bi yada kaya babi na 43 babu bayani filabi tahrimin namima babu da yake magana akan girman ko kauri na haramcin annamimanci me ya annamimanci shine mutum ya zo ya ji magana a wani guri ya je ya kai suna cewa wai man hamila ilayka hamila anka shine mutum yake cewa he who tells you about me he also tells me about you haka yake duk wanda ya zo da kowa magana ce ayan ce kaza kaza kana murna zai tafi gaba ki ɗari biyar saboda alhaji wani ne ka san alhadawa sun fi son kawo da masu mulki da sarakuna sun fi son masu tegu a zuwa ce ai wani ya faɗa kwata ya tafi ka dariya yana ai za ban ganje aikin hajji ba bana kaza ka ya gama tegu mun zai dauko ɗari biyar zai tafi ya baki to ka sani in ya tafi gurin ɗaya alhaji in ya baki dubu ɗaya sai ya faɗi naka kai ba ko ba haka bane to shine man hamila ilayka hamila anka Iza al-Hasan ibn Ali wata rana wani ya kawo zuwa gurin da yake wani ya tsaya ce kaza a gurin da yake ni din yake yake to zo ka raka suna zuwa ya sallama da mutum yake to faɗi da kace Al-Hasan ibn Ali haka ya gaya ba yace faɗi me kace yayi surutu yake Allah ya kafa to sai kai maganin mai tsegumi kuma sai ka zauna lafiya in ma wani ya faɗi magana a bayan idan ka ba kafi karfin sa ba ko ba haka bane in yayi zai zo gurin ka ba ya faɗa tunda da je baya ya faɗa kawai da gurin jiye har ka sai ka zauna lafiya to shine annabi man annaba ne sai to sai ya faɗa hadisi na 67 أنا هديفة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة التاس annabi yace la yadkhulul jannata yace naji annabi alayhi salatu wasallam yana cewa la yadkhulul jannata kattasu annabi ne shine nan ba a wata ruwayan nan ba mu annabi ne ba zai shiga aljanna ba shine suke cewa kuma ɗaya ɗaya maganar man nan ma ilaika nan ma anka banda man amila ilaika amila anka sai kuma man nan ma ilaika nan ma anka duk ma'anar su daya malam ne alkabair ya kawo annan mafilan annabi sannan wata mutale a ba wani bawa Allah da ya rubuta mutale a ta larabci sai kawo labarin wani annabi sai akwai wani annabi wato kyakkyawa ne a cikin bayi yake sai ubangidansa ya sai da shi saboda annabi ne amma illa ɗaya ga da ita shi a shekara sau ɗaya zai ma annabi mai sau daya da wani ya je siya sai kun san ɗan kasuwan da ba irin da yanzu bane sai ce yana son wannan sai ɗan mai kayan sai ce masa eh to ka ji matsalar sa daya yana da aibu guda daya shine kawai aibun sa amma akwai aiki a dan guda ɗaya kawai da Allah ya mun da shi ke to shi kenan ya siyar masa aikuwa ya lambu lambu ya watsar da shi sai dai wani ƙarshen shekara yayi sai annabi mancin ya motsa sai ya ce uwar gidan da aka kawo shi sai ya ce mata gaskiya zaman da muke da ke ba zan bari a cutar da ke ba domin kin rike ne kamar da me ba ruwa ne ai wallahi kiji ya zo miki ka san kamar yadda ake tattara cewa abubuwa uku ba a yaban mace mata tsallan mataki uku ba mataki na farko shine kada mutum yana da mata sai ya zama to mai kuɗi ne da sai yanzu ya zama to ba kuɗin ka zauna da shi lafiya ba ta nuna wani bambanci ba to wannan za a iya yabanta ɗaya kenan ta biyu matar da za a yi mata kijiya ba ta dau ziga ta iyaye ko ta kawaye ba ta zauna lafiya aka kawo waccan ce gabanta shir to wannan za ka yi zai yanzu za a yi zai duk karatun ta kuma ta uku wacce ta to ta zo ta tadda ƴaƴan kijiya ba ta gidan ko dai mutuwa aka yi aka bar su ko fita ta yi ta hada da ƴaƴanta da wannan yaran ta rika kula da su kamar ƴaƴanta wannan mata uku ake yiwo kaji kamar nasi ba kuma nasi bane amma haka yake idan ba wannan wato wato tsarin kawo ba to kar ka zo kai taya wanda kace kaza a ka wari sai an gwada ta nan domin ni na san matar da a garin nan babban malamar tafsiri ke san da za a mata kijiya an marin mijin sai da sai Allah ta tuba daga baya ta zo ta janye ta tuba ta dena ta sadu daga baya ta wani ba aka yi amma a lokacin da za a hauka cewa kai to zai abin da nake nufi da hauka ta rufe idanta ta ajiye karatun a gefe kawai to shi za ka ce mata wata tsallaka wannan ba to yana gaya mata wannan hankalin da ya daga tunan jiya za a iya ce karki damu na san wani malami zan je karɓo muke magani kace ji yana zuwa da yaje gabas ya ganta ka sai dawo yake ai ya ce abinda za a yi sauki ne ba za ma a yi ba amma abu ɗaya zaki je mu zara ki yanki gashin karshe kaɗan ki gutsuro yana bacci ki bayar da gashin in kika ba da gashin da shi za a amfani wajen magani yace yaran da yace ba za a yi miki kike ba tace to ka san mace idan tana san abu tana da dauriya duk raunin abu ko daji za a shiga nemo magani zaka tana jin tsoron kinkeso yanzu da tsira amma za ta cikin zakuna za ta in dai rabbi ya bukatar da za ta biya Allah saboda haka tace to nawa za a bayar yace kaza ya karbi kudi a gurin da yaje ya gama abin da zai ya dawo sai ya lallaba kawai ta buka zuwa gurin mai gidan yana zuwa yace ka rike ni da amana ba zan bari a cutar da kai ba kaji kaji wata kawarta ta zo kaji abin da suke tattauna amma abin da nake so da kai ka boye kan ma ka nuna mata sai dai yau ka je karka yi bacci kai baccin zomo yake to akwa da yazo sai kwanta an ce za a yanka ka baccin ma an ce kai za ka yi abu zai yi ba sai da dare ya tsala kawai ta tashi tana zuwa ta taba karshen gemunta tana rikewa da wukarta a ni kawai ta yanke hannun tana rikewa da ya fuske wukar sai ta kama ta ita tana ihu ya biyo zai zauri ya taso ta mutu yana ta ya rasa yadda za a yi ce kaga mu binne ta a cikin gidan nan ba wanda ya sani annabi ne kenan saboda haka suka binne ta sai lallaba ya tafi dangin uwar matan sai je ga mu ce ya kace muku ba ta ya kunji kunji ga gurin ma da aka binne ana zuwa da aka zo yace ai an mutu ta mutu kaza ko sai fara zuwa ya je yake mutu ai ta mutu a an binne ta dare ne a lokacin suka ta kuka aka ce ba komai Allah ya jikanta sai je ga mun je ce kariya yake ga guri kaza da kaza ya binne ta suna zuwa da aka gani shi ma sai suka kashe dangin matar sai je ga dangin mijin yake to su ba sun kashe muku da sai aka fada tsakanin kabila biyu sai da aka dau shekaru ana fada wasu malamai ɗaya mai mudala yake ba wani shekaru an yi fada dai an kakkashe mutane sai ya fito yake jama'a dakata yake ciwon cuta ta ne na annabimanci ya motsa yake nayi guda ɗaya shine sai ya kai da fada gaba ɗaya shine malamai suka ce to kun ga illar annabi ne kenan shi ta Allah madaukakin sarki ya faɗa a surat ya kawo tufa goma wala tudi kullu allati mahin ko wadu wa hamadin masha'in binani مناع للخير معتد عتيم عدل بعد ذلك زليل sai Allah ya kawo tunda kan wadu lauti da yino bayu dihino ya kawo zubar annabi illa annabi to yi da annabi yake la yadkhul jannata lamarun ko qatatu annabi ba zai shiga aljanna ba Allah ya kiyaye to malamai wasu suna bambanta lamam sai ce wanda aka yi zance yana gurin da shi yaje kai wani gurin shine lamam kaccat kuma wanda ya saki magana duk dai annabi ne sata yi ba a so ya ji sai ya sato magana ya je faɗa shine qatal wasu na bambanta amma dai dukkan su ma'anoni ma'ana ɗaya ne eh gulma kenan amma ka san gulma ai yana da ma'anar bahaushe a to me giba yi da mutum to me gulma kaga sai a larabci sai a ce giba shine zikiru a kaka bi ma ya karabu ka faɗa mutum abin da baya so shine giba shine yi da mutum ka gane ko shine yi da mutum a Hausa faɗa wa mutum gulma ko shine daukan magana shine bambanci giba shine yi da mutum mutum ya zo a ce kaza ko tafiya ta to saboda nana ya tace ya rasu da kallima taka mai kiba gajeriya sai annabi ce kin da ita saboda tana da kiba ita tafiya sai annabi ce kin da ita ya rasu da haka take yace ai da ba haka take ba kuma kin mata kiri ومن يكتب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا inda mutum bai shi da abu ka faɗa to kai makiri shi za imamu nawawi ya ka abubuwa shida yake cewa idan an faɗi abu akan su mutane shida an faɗi magana akan su to ba ji ba bai kuma ba gulma ba san wani wancan da gugu ya ce tazallam wa tajid wa tafi hadhi wa arif bi da'atan fiskal mujahid shine wayannan idan kai magana su ba ji ba azzalimi ya kai magana sa cewa yana zaluntar mutane ko zai zalunce ka kaje kai kai tsara wani zai ba kaza ba giwa ba ko ka kai tsara ka ce ga wani yana zalunta ka faɗi sunan sa ai yana ma kaza kana neman agaji ko ka ci gaya wani kace wani a kiyaye saboda ajalimi ne ba giwa ba wasafi ko wanda kake neman fatawa a kansa an gane ko eh shi ma wato ya zanto sai ka bada adiresi ko wanda baya wato baya tsoron ma wato bayyana alfasha ko wace iri ka kai ne mu fatawa a kansa hadir da wanda kake so a kiyaya yayi kaurin sura kana so mutane su kiyaye wa rubbi da atan ko kuma a tijiya zuwa aka ana neman tijiya cewa da Allah ina ne gidan wani sai kace wani zankale ne haka ba da niyyar muzantawa ba wani fari ne kaza kaga ai tayi da shi to amma dan a gane ka faɗi wannan ba komai an gane da almujahir wanda zai yi sako jiya da dare yau ya zo faɗa yayi shaye shaye jiya ko yayi zina sai zo yana ga mutane to wannan da an yi magana sa ba yi da aka yi ciwo ya ce wani ka kiyaye shi kai ka kiyaye shi kaza yake to saboda haka suna cikin wayanda za a ce a kiyaye ba ba matsala dan za ku ga ko wanda za ku ga suna sako wata tsoron bayyanawa za su zo da wata kunyar Allah annabi alaihi salatu wasallam yana cewa kowanne dan adam kowanne ne laifi za a yi mar abuwa illa al-mujahirin sai masu bayyanawa wanda zai zo yayi da daddare ba wanda ya sani ya zo da rana ya wa abokan to wannan ana jiya matsoron mutuwa ba imani Allah ya kiyaye to wannan shine annabi manci to shine ma da yake babi na 44 kansa zamu tsaya babu bayani gilabi tahrim isbal al-iza babin da yake magana akan wato gilab girman ko kaurin haramcin isbalul izari to a jimin yawa da yamma wato isbalul izari jan jan kaya a kasa mutum ya rika san kaya yana jin su a kasa ko yana takawa wal manni bil adiya da gori ta hanyar al adiya kyautar da wato kyautar da kai mutum an ba ni rahoton cewa 27 ga watan biyu yan uwa sun ba da taimakon masallaci na dubu hudu da da shida goma. kafin da ya wuce kuma an ba da taimakon dubu biyar da naira biyar. Allah ya saka kowa da alkai to sai yake cewa wal manni bil adiya da gori da kyautar da mutum yake Allah ya ce ya ayyuhan ladina amanu la tubdilu sadaqatikum bil manni wal adha kallazi yunfiqu malahu ri'a an-nas karku wato fatan sadaka ku ko kyautar da kuka yi ta hanyar buri da cutarwa fa ɗan magana mara kyau mutum ya zanto kamar wanda yake ciyar da dukiyarsa don mutane su gani can gurin kuma bakar yake ba masalu ka masali safwanin alaihi turabu fa asabahu wabilun fa tarakahu sanda me irin wannan gori kamar wanda wato kamar wanda ya zuba yashi ne akan fa katon dutse bai san din ya kai ruwan sama idan kai ruwan sama ya zo da safe zai ga wannan yashi to kamar irin wayannan ne duk wanda yake gori to shine yake cewa watan fiko sila da wato da ciyar da hada shine kayan ciye da ciyarwa sai da su mutum ya sai da kayan ciye da ciyarwa ta bil halifu ta hanyar rantsuwa ko da akan gaskiya ne akwai wanda zaka daji a san gani ya yarka wallahi billahi kaza dan kasuwa ne rantsuwa wa bayani sadaqatil ladina da bayanin mutum ukun da la yukallimuhumullah Allah ba zai magana da su ba يوم القيامة رانا القيامة ولا ينظر إليهم الله وزي كليس كلو نرحمة با كلو أكي نجي أما نرحمة والله ودوك تنسركي وزي متوى النمبر نعم sannan wala yanzuru ilayhi Allah waje kalle su kallo na rahama ba wala yuzakihim sai dan Allah ya faɗa Ali Imran yawma tajayyadu wujuhun wa taswadu wujuh ko kallon ubangiji ne zai sa kallon fuskoki a aljanna ji farare kan wala yuzaki ba Allah wani zarkake su ba walau ma'azabun alim azaba mai radadi ta tabbata kan ana bi hurayra kala kala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam annabi alaihi salatu wasallam yace salatatu mutum uku la yanzuru Allahu ilayhim yawm al-qiyamah Allah ba zai dube su ba ranar alkiyama wala yuzakihim ba zai tsarkake su ba walau ma'azabun alim azaba mai radadi ta tabbata kan na farko rajulun qala lahu fadlu ma'i mutum ne yake da ranar ruwa ranar ruwa ne ya fito da ruwa a waje wato bi dari akan hanya yana da ranar ruwa akan hanya ko dai famfo ko rijiya ko abin da ya kama da wannan bayan ya diwa ya gama amfanuwa da shi famana abu min bin sabi sai wani wanda zai wuce kawai yazo zai sha ya diba ya sha sai hana to sai cewa Allah ba zai kalle shi ba ba zai magana da shi ba kuma ba zai tsarka shi ba ranar alkiyama ruwa dai wanda za a sha to idan mutum ya hana to ya fada wannan layi sai kenan Allah ya kiyaye wa rajulun baya imamahu da mutumin da yawa shugaba mu baya la yubayi'uhu illa li dunya biman mubaya ba sai dan duniya misali yaran da za a fi ganewa wanda ya zaɓi wani dan naira ko idan yana bayarwa sai ka jiyan siyasa wasu suna kiransa indararu ko maliya yana bayarwa kenan idan ko baya bayarwa sai a ce honorable dan ba kara ko mai hannun jarirai ko baya bayarwa ina hudu min harabu wa illam yu'du min ha'i zamu yasqatu idan ka gana zagin su ba ta bayarwa to shine wanda yayi mubaya akan wannan dan duniya fa ina dawo min harabiya idan ya baka ka yadda da shi ya shiga rediyo ya ce banza saboda ya baki wa in lam yu'dihi min hasa khida idan bai bashi bai zage shi to duk mai wannan dabi'a ji ma ya fada wancan layi Allah ya kiyaye kaga ya kamata a je gidan rediyo da fa za mu samu kuɗi mu samu masu kuɗi su tsaya mana mu mu sai mu shiga layi ko wanda gauta kawai na je in ja wannan hadisin kawai ni na dubu biyar ake bayarwa ba da goma kawai ka jihar kai shi ne naka sakon kawai ka fito shi ke nan ba abin da ya ba zafi da tun da bai gaji ba kai ma ba za ka gaji ba sai dai ba kudin da za a biya na ai ka haɗa shi da aiki awa ɗaya hadisin annabi tun da dai ba shirin hadisi in zai ba shikenan kawai abin da zaka je ka ce to annabi alaihi salatu wasallam ya ce ya ce Allah madaukakin sarki mutum uku Allah madaukakin sarki ba zai magana da zuwa ba zai kalle su ba zai baka kama sunan kowa ba ɗaya daga cikin shine wanda ya shigo gidan rediyo ko ya shiga cikin jama'a ya je wa wani ƙarya ba ruwanka yawwa kawai da magana da kuka kuka ce rediyon ba za su sa ba simple ba za ta ba domin idan ba wannan ba za a samu abinci ba yawa eh da ba ka'ida kenan in ba za ba za a biya ka kudin ka eh kaje musu kasuwa za a yi wallahi zo sai a faɗa a masallaci ko yawa to sai yake um wa rajulun aqama silatahu ba'da al-asr tawba da mutumin da yazo aji sila din sa kayan kasuwancin sa bayan la'asar kun sai yana da muhimmanci ko a da ga jira zuwa wa'ida mun biya a tafsiri idan mutum zai yi rantsuwa ana so rantsuwa kan wani abu sai bayan la'asar ake zuwa masallacin annabi alaihi salatu wasallam ya au mumbarin annabi a ce rantsi da Allah ya ɗebo ta da yawa to shi sa lokacin sallar la'asar yana da muhimmanci ƙwarai da gaske to saboda haka bayan la'asar ya ji ya kafa kaya ya zuba su faqala sai ce wallahi allazi la ilaha gairu na rantse da ubangiji da ba wani jeji da kada wato odidu bi haka za wa kaza ni ma na ciyo kaza da akan kaza da kaza anan zuba take shiga fa mutum zai iya ciyo abu naira goma ya ciyo naira arba'in bai cire ba ba sai dai a ce ya tsawwala ba tausayi ko amma bai cire ba ba amma zai iya cewa naira bakwai ya ce naira goma kuma ya cire ba me yasa saboda idan ya zo naira bakwai ya ce a ce wata ta zo ta ce ko wani mata sun fi neman rage ta ce idan Allah ka ciyar min naira takwas ya ce wallahi ni ma ban siya haka ba to ruba ta ce bai siya haka ba kun gane zantar ayi alhali bakwai ya siyo to naira ɗayan da ya ce bai siya ita ce ruba Allah ya sauke kaga ana cin rubar da yawa ko gwara kawai dan kasuwa shi za ka ga masu na tabo yan kasuwa kenan ga ita a ta ina zuwa za ka ga wato masu harkar mod ko supermarket sun fi zama lafiya sai kawai mutum ya zo ya rubuta fixed price ɗinka kawai ya banna a to kai kaji kai saka shiga sa ka ka ce wai ba ragi in neman gurin ragi kake ka buri ko sabon gari ba da jan ragi kana ɗaukowa da ka zo dan da abi haka za a yi a makala mata sai sai sunin kawai ta gaya ma kaza in bai ma ba mai simple me za ka ce na dawo yan kasuwan ne ga wani can a wannan tawili ne ba ma wanda ya jira kai a masallaci wato ka fahimta da kyau yau a misali aiko alaji abinda zai yake nufi ba fa shi bai siya haka ba ba zai siyar ba ne ai yake ne saboda yana nuna wa mutane shi ma ya faɗi na ina yi kaga ba faduwa ya bakari ya ce zuzuru na to shi ne irin wannan yan dabarun yahudawa suka yi Allah mai da su bararruka irin su ne ka kawo kalma da ihtimal ambiguity da yarjin damu kawai idan mutum ya zo naira bakwai ka ce wallahi ba zan siyar ma ba simple kaza kaza ba zan siyar ba eh ka san shi kalamu wahid ba za ga yana da zance dai ka ku zama lafiya ba kawai dai Allah ya kiyaye gaba ko to ba za mu kara da hadisi lokacin mu ba zai isa ba gaskiya to sai yace laqad waditu bi haka da wa kaza fa saddaqa hu rajul sai wanda ya ga sai gaskiya ta ji a haka sun makara a hadhihi al-aya sai annabi karanta wannan aya innal ladina yashtaruna bi ahdi llahi wa aymanihim thamanan qalila lalle waɗannan da suke siye da siyarwa bi ahdi llahi da rantsuwar Allah shine alƙawarin Allah din rantsuwa mutum ya rantsi da Allah domin hadisi ya zo cewa wanda aka rantsi wanda Allah ya yarda kaje rantsi da Allah akan ƙarya an gane ko alƙawarin Allah da rantsuwoyin su samanan saboda wani dan takin kuɗi kalilan dan kadan naira ɗaya ka tsara ko kuma ka rantsi akan ƙarya ko naira biyu ko naira goma to wannan babun gaskiya dole ta kansa za mu dora ta ce ne zuwa abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu dadansa oke ai babun ya kare eh sai wani babun da ba abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya yaje mana waɗanda suka yi mana wasiya da addu'a Allah madaukakin sarki ya biya musu bukatun su na alkhairi masu neman aiki Allah ya tallafa musu addu'o'in mu muna gani suna shiga dan da yawa akwai matasa da yawa da suke ta zuwa suke sun samu aiki to ko shakka ba ba za mu wuce ba muna yin addu'o'i a kan irin wannan sannan akwai addu'o'i da wanda suke neman bukatu na za su yi aure su ma ana kai musu cewa Allah madaukakin sarki ya ƙara ba su wato hanyoyi na tarewa na'am ai hukuncin shi ma ɗaya ne ne a duk ɗaya ne ai da rubutun da abin da ka rubuta ka gane ko da abin da ka faɗa duk ɗaya ne kamar yadda mutum ya rubuta saki yanzu a takarda da wanda ya faɗa a baki ne bambancin su duk kunci ɗaya ne misali yanzu idan mutum ya rubuto a takarda ko a shafin sai daddan nama a shar zaka damu da ya karo kai magana sai ke rubuta kawai sanai duk kunci ɗaya ne saboda haka da wanda ya yi wani wannan rubutun a aikace da wanda ya faɗa duk ɗaya ne yawa a malam ya isa in ba haka ba za ku buɗe ko tambaya in kuma an tashi ko da yake nima a dai a ƙasar madina ce nake sai sati na zuwa to insha Allah akwai wato masu bukatu na alkhairi da yawa muna fatan kowa Allah ya biya masa bukatunsa Alhaji ba yace akwai nauyi da aka dora masa muna roƙo ubangiji madaukakin sarki Allah madaukakin sarki ya ba su ikon saukewa dukkan wanda yake da wata damuwa gida da waje Allah madaukakin sarki Allah ka gani Allah ka yaye mana waɗanda suka yi jarrabawa ta jam da kuma waɗanda suka yi ta wato neman manyan makarantu Allah ya ba su nasara da muna roƙo ubangiji da sunayen ta kyawawa marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya yan kasuwa Allah ka kike ga lamarin su Allah madaukakin sarki ka sa musu albarka ma'aikatan mu Allah madaukakin sarki ya ƙara ɗaukaka su Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata iyayen mu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ya jaddada rahama a kaburburan dan da mu ta Allah ya sa mu cika da kai da imani sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun ala al-mursalin alhamdulillahi rabbil alamin akwai malam mu'azzam wanda an gama karatu maganar karatu cika da ake dauka kai tsaye wanda yake bukata a gurin sa zai samu idan an gama zai rika daukewa gaba ɗaya kawai yana turawa insha Allah ta'ala mu'azzam abdullahi salim wannan shine abinda aka samu yau kuma 2780 Allah ya saka wa kowa da alkhairi Allah wa rabbukin sa da shi ya mai da dubun wa rakallahu wa bihamdihi la ilaha illa anta Allah